tsira da aminci su tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iyalan gidansa sahabbansa waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama hutuba ta ɗaya da ta biyu duka suna jan hankalin al'umma ne game da mambar masifa da take shafan al'umma take kashe su a halin suna tafiya ita ce cututtuka na cikin zuciya cututtuka na zuciya cututtuka na ciki galibi ba a cika damuwa da su ba mutum za ka ga daga yatsarsa ta samu matsala baya iya alwala baya iya cin abinci da kyau zai tada hankali zuwa wajen likita yatsa yatsa wani baya bari malaria ta kwantar da shi daga ya fara jinta zai je nemi magani ƙanƙanin rashin lafiya an riƙa bugawa likitoci magani waya ke ana neman abin da za a sha don a warke amma ba ma damuwa da rashin lafiyar zuciyarmu mutum nawa za su zo gidan malami masanin allah su kwankwasa masa ƙofa su ce masa jiya na je majalisa na zauna an yi gulmar wani hanna sa baki a ciki zuciyata ba ta da lafiya yau a zagi wani nima in ƙara zagin malam na zo ka bani maganin da zuciyata za ta warke mutum nawa suke wannan mutum nawa suke ɗaukar littafi da yake karantar da gyaran zuciya don su tsira su samu sulhu tsakaninsu da ubangijinsu tun daga duniya su mutu kuma suna karkashin fadin Allah madaukakin sarki yau malayan fa'umalun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim ranar da ba a ranar tonon asiri yau mutubul sara'i ranar da ba za ka samu rufin asiri ba sai idan ka zo gaban ubangijinka da wankakkiyar zuciya da ba ta da wannan rashin lafiyan da za mu ambaci guda 20 a ciki zuciyarmu ba ta da lafiya rashin lafiya masu yawa babban rashin lafiya shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala shirkan nan yanzu ba ka je wajen boka ka durkusa ko ka je gaban gunki ka durkusa ka ce shine mai yayi bala'i shine mai biyan bukata ya biya maka bukata ba sai amin nan ba fa shirkan nan hatta a cikin kalmominka akwai shirka hatta a cikin kalmar da za ka faɗa an nuna mana ladabi ga ubangiji wasu kalmomin rashin ladabi ga ubangiji zai sa ka yi shirka mutum ya ɗauki abu ya maka ka ce ba don ya maka ba ba don ya maka ba da ka shiga uku malamai suka ce wannan kalma akwai shirka a cikinta ubangiji ne ya aiko shi ya maka ya ake ladabi ga allah wajen in an maka to dole wannan sai an je an yi karatu shi yasa shirka ita maganinta shine aje a karayi karatun aqida abubuwa da yawa wanda iya na kalamanmu ne su kare sun isa mutum ya shiga wuta kuma ita shirka in ka mutu kana yinta Allah ya gaya mana inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wanda ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta masa ba wallahi ka mutu kana shirka wallahi kai dan wuta ne kuma wallahi in ka shiga wutan ba za ka fita ba wanda ya mutu baya shirka har mutum ya mutu baya shirka wallahi wannan zai shiga aljanna ko da kuma sai ya shiga wuta sau da ka shirka babbar zunubi ce babu zunubin da ya wuce ta idan wani yana sallah wayansa tana bugawa sa hannu a aljihunsa ka cire ka kashe saboda za ta addabi mutane na gefensa ya sa hannu ko kai da kake sallah ka sa hannu ka katse masallaci guri ne na nitsuwa mun san za a iya mantawa ko kana sallah ka yanke sallah in ka ji ko mutum yana sallah ya yanke balle ma aiki ne kankani ka sa hannu ka matse ta kar mutum dan yana sallah ya bari kuma ya bata sallar masu sallah jumla mu'tarada so ita shirka babban mafita tattare da ita shine ka je ka yi karatu malamanmu da yawa suna da majalisai na karantar da aƙida does and don't a nuna maka abubuwan da yinsu wallahi halaka ce kuma muna cikin shirkar nan dumu-dumu sai kana zama da mutane sai kana jin maganganun mutane a zo ana hada Allah ana hada annabi da Allah a dauki sifan annabi a bawa Allah yanzu wannan masallacin kusan kullum asabar lahadi da wajen sau hudu sau biyar muna darasin aqida da asuba sauran masallatai na na malamai galibi zaka samu akwai littafin aqida aqida aqida an kana neman darasin da ba a cika dan a saurare shi kuma shine mai gyara mana zuciya shine na tauhidi da tsarkake aiki ga Allah subhanahu wataala na biyu cikin manyan rashin lafiyan da suke halakar da mutum daga duniya wani ma rashin lafiyan zuciya ya cinye zuciyar kana sallah ma ba a karba akwai munafurci munafurci dinnan ya kasu kashi kashi akwai munafurcin da hukuncin sa hukuncin kafirci da kai da kafirin da yake bauta gunki uwar ku dai uban ku dai wannan shi ma dole ne ka je ka koyi ka je gaban malamai ka zauna ka yi karatu ƙur'ani yake gaya mana halin munafukai fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada zukatansu akwai rashin lafiya na munafurci ubangiji kuma ya bar shi tunda ba su da not ready wajen barin sa Allah ubangiji ya ta saka musu narkon munafurci ne dan bala'in su ya karu menene maganin sa shine ke zama akwai as-sidqu ma Allah kana da gaskiya tsakaninka da ubangiji sallarka da kake wallahi da gaskiya kake imanin da kake wallahi da gaske ne abinda kake faɗa har zuci haka yake tsakaninka da Allah sannan ake kiyaye ibadun Allah subhanahu wataala wannan yana ci da munafurcin zuciya domin munafurcin zuciya shi ne ka faɗi abin da a bakinka ko ka zo gurin wa'azi a faɗa ka ji amma kana aikata sabaninsa yanzu mana kana munafurtan Allah yawan zikiri karatun qur'ani riko da qur'ani sanin ma'anan qur'ani zama gaban malamai yana cire munafurcinka tsakaninka da ubangiji na zuciya manyan zunubi cikin zunubai na uku na zuciya akwai riya kake yin aiki dan ayabe ka kake yin aiki dan neman duniya annabi sai yake cewa mafi girman abin da nake tsoro a gare ku bayan na tafi shine karamin shirka aka ce wanne ne yace riya mutum yake yin abu dan ayaba shi yake yin abu dan ya samu duniya yake yin abu ba dan Allah ba maganinta ita kuma wanda zai magance maka zuciya daga wannan bala'idin shine boye aikin kwarai ayyukanka na kwarai ka sa a zuciya kai zaka yi ma baka so mutane su gani ka boye shi yi a boye zai kore maka riya sannan kake saka girman Allah a zuciya duk sanda zaka yi aikin kwarai ka sa a zuciya ya ubangiji wannan aikin zan yi dan kai ne ka kawo cewa zaka iya yin aikin a zage ka don an zage ka ba zaka ji wahala ba ka yi ka sa a zuciyarka cewa in an yabe ka kuma ba wata tsiya ba ce to dan an yaba kai wani kai kokari ai haka kake da kokari ba abin da dame ka dama ba dan su kai ba yaban su ba zai kara maka komai ba kushiyar su lokacin da da kai dama kana tsammanin za a iya kushewa kai yaban Allah kake nema to duk wanda zai irin wannan aikin ba zai taba masa ya saka masa riya ba manyan zunubai na zuciya akwai girman kai kake jin kafi kowa da shi da ɗan uwansa al'ujubi bin nafsi kake jiji da kanka wayannan zarbai ne guda biyu abokanan juna duk wanda yake ji da kansa yana ganin ya fi wasu wani fa ko gaisuwa baya jin zai iya yi wani akwai wayanda ya cancanci ya gaishe su akwai wanda bai cancanta ba wani kuma za a gaishe shi shi kuma saboda girman kai ma baka kai ya amsa maka gaisuwa ba wani zaka samu maka taniga wani fa banza ne ba kai ne mai daraja a kansa amma kana gaishe saboda ji da kansa ko kula ka ba zai yi ba to kai in za ka yi gaisuwa za ka kaskantar da kan kai don Allah neman yardar Allah kake yi shi yasa maganin ji da kai da girman kai ka tuna ranka ce fa kai din nan fa kaskantacce ne ranar tashin alkiyama wanda kake ga alamun kafi shi din ba mamaki shi zai cece ka in kana tuna wannan zai sa ka rage girman kai ka rage ji da kanka ba mamaki fa yanzu wannan da nake gani ba mamaki fa shi dan aljanna ne ba mamaki shi aljannansa direct entry ne ba za a masa wani abu ba ni kuma watakil ba mamaki sai an tsaye da ni a waje kaza kaiwa ma ya gaya min ni din dan aljannan ne kake tuno irin wannan kake tuna a yadda aka halicce ka ka tuna asalin ka ƙasa za ka zama to wannan yana rage yana sa ka nisanci girman kai sannan abin da ke cire girman kai kuma da jiji da kai shine kake girma kake danganta girma ga Allah subhanahu wataala kake dingan girma kisa balaro ya ce masa ya jikin girma sai ce Allahu akbar ai Allah shine babba Allah shine babba to kake duba girman Allah zai sa kai ba za ka ke ji da kanka ba sannan kake tuna cewa kai fa walakantacce ne wannan ba zai sa kai girman kai ba malamai suna tunatar da mu girman kai ta bangare biyu idan ka ga na ƙasa da kai yanzu shaidan zai fara cewa aha yanzu ai ka fi shi to sai malamai suka ce ka tuna cewa ka riga shi sabon Allah tuna ka riga shi sabon Allah sai ka girmama shi sai da ka saba Allah sannan ya zo in shi in kana ganin karami ne to sai da ka saba wa Allah ka ci mutuncin ubangiji sannan shi ma zo ci mutuncin ubangiji ya taba ubangiji to wannan zai sa ka sa kai ka kaskantar da kai kai ka riga shi sabon Allah idan kuma babba ne zuciyarka ta nuna wannan ayi bai kai maka masa kaza ba to sai ka tuna wannan babban kuma ya riga ka kyautata wa Allah sai da ya bi Allah sannan aka aife ka kai ka zo ka bi Allah so babba ne a gare ka to wayannan guda biyu karami ka tuna ka riga ya saba Allah babba ka tuna ya riga ka bin Allah to wannan zai sa ba za ka ke walakanta mutane ba duk wanda ka gani babban mutum ne potentiality na kowa ana respecting ɗinsa abu na uku abu na shida cikin manya-manyan cututtukanmu na zuciya shine hassada wacce take cinye ayyukan kwarai wanda in baka yi sa'a ba sai ka tashi gaban Allah baka da ko sisi na aikin kwarai saboda hassada ta cinye shi menene hasada shine dan uwanka ya samu abin ci gaba kaga me yasa za a yi masa haka na farko kana ji kana fada da ubangiji ubangiji ne fa yake kaddara abin da ya ga dama ya kaddara wani zai fika kudi wani zai fika daukaka wani zai fika soyuwa a wajen jama'a sai ka zo kana cewa Allah baka iya rabo ba Allah kai baka sani ba kai baka ganewa ne ubangiji ya za a yi ni na fi cancanta kamin sai kai wa wancan kamar haka kake gaya wa Allah dan Allah ya ba mutum daukaka to wani bayan hakan kuma yazo yana Allah Allah ni'imar da aka yi wa ne Allah ya kawar da ita mu kuma mu kuma shari'ar mu ta gaya mana duk irin abin da kake yi wa mutane fatan alheri haka Allah zai maka yanzu ka daga hannu wani yana da matsala ka ce Allah ka biya masa bukata ka yaye masa damuwa mala'iku kuma suna gurin su ce kai kai ma a maka to karka manta in zaka yi fata Allah ya kawarwa wani ni'iman da Allah ya masa da daukaka to kenan mala'iku suna cewa Allah kai maka kaskanta shi kana cikin kaskanci shi yasa mahassadi galibi ciwon zuciya na zahiri zaka ji an ce yana da mummunan ciwon zuciya na zaka samu mahassadi ne to hasada mugun ciwo ne kamar wanda bai yarda da kaddaran Allah bane bai yarda da hukuncin Allah bane akwai hasada guda biyu da aka yarda da su shine mutum Allah ya bashi ilimi kai fatan ka wuce shi yana bin Allah da ilimin sa yana ibada kai fata wannan ba hasada bane an kira ta hasada majazan amma sunanta gifta ko wani Allah ya bashi dukiya kake fatan Allah ya baka dukiya kai fiye da nasa ba nasan ta gushe ba amma yanzu hasadan mu ta wuce duk inda ake tsammani kowa a rasa kowa ya rasa duk abin da baka samu ba to fatan ka a ce kowa bai samu ba in ka je ka duba abu kana neman abu aka ce kai sunanka bai fito ba to da abin da zaka fara yi sai ka fara cewa Allah ya sa dai to wani kan ya samu Allah ya sa dai wani ya samu Allah ya sa dai wani ya samu a cikin ku 30 in kai ka rasa aka samu mutum 12 sun samu saura mutum nawa saura 18 har da kai in kai ba wawa bane fatan a ce dukanku ba ku samu ba gobe an sake kafewa fa kasan competition din ya karu kenan a kwakwalwa ma kai wawa ne amma yau a cikin ku 30 sha biyu sun samu to sai ka ce Allah ya musu albarka fatan mu shine in za a yi wata wani wata kuma to yanzu masu competition maimakon 30 sun koma 18 a 18 din nan wata kilka zo na gaba gaba wani fa kafe kafe result akai yabi yabi yabi yabi yabi bai ga nasa ba ya gama dubawa bai ga sunansa ba sai ce to akwai sauran ƴan uwana mutum biyu su ma bari in duba musu ya ɗauko tun daga farko ya biye bi wajen minti biyar yana yi sai da ya je ƙarshe sai ce alhamdulillah sai aka ce ka gana abokananka ko sai ce dukanmu ba mu samu ba washi alhamdulillah nan na duka ba a samu ba ne jama'a suna cewa ashe ka gana ƴan uwan naka kenan ce duk ba mu samu ba wani wata irin mummunar hasada ne wallahi ita muke da ita shi sa ci gaban ba ma samunsa in za ka kwanta ɗan uwanka ya samu abu da daddare ka tashi zuciyarka za ta ji wani iri kam wannan an ɗabi'ance mu akan haka cewa kome na alkhairi in son samu ne a ce kai ka samu sanda wani ya samu sai ka ji ina ma a ce kai ka samu to sai ka daure sai ka tashi da daddare sai ka masa addu'a sai ka ziyarce shi ka masa fatan alkhairi ka fi ƙarfin zuciyanka ka ce ina maka fata Allah ya saka amfana da shi Allah ya amfana da kai da shi wannan abin kana buɗewa ƙofar kai ka yi albarka kenan na ɗan tsaya kan wannan mummunan ciwon saboda mummunan abu ne ya za ka yi maganinta shi ne kake yadda da hukuncin Allah ka yadda Allah ne hukunta ta Allah ya hukunta ya za ka yi za ka canja hukuncin Allah shi wani wata hala ne ƙur'ani ya ce mu nemi tsari wa min sharri hasidin idan hasada ka nemi tsari daga mahassadi duk da cewa mahassadi cutarsa kansa take komawa wallahi ba ta cutar da wanda ake wa hasada galibi wanda ake wa hasada ɗaukaka yake samu in kana so mutum yanzu kaga kamar an sa masa taki ne to in kuna son ku ga haka to ku saka masa hasada ku buɗe temple ɗin zaginsa za ku ga duk wanda zagi yayi yawa a kansa ci gabansa kuma tana yawa akwai wahala kam akwai wahala ya zama da kana cikin waɗanda ake yawan zagi akwai wahala zaka sha wuya amma in ka daure wallahi hasadan mutane daga ka take yi hasadan mutane ciyar da kai gaba take yi kar ka samu damuwa kai kuma mai hasada ci gaba da zama a sararre marar mutunci wanda Allah yake fushi da shi wanda ba zai yi albarka ba wani ciwo ne shi yasa idan aka samu keta da kyashi to sai hasada ta biyo baya ƙiyayya da mugunyar zuciya to sai hasada ta biyo baya wasu malamai suna ƙarawa idan mutum yana son shugabanci duk cututtuka ne na zuciya son shugabanci da son ɗaukaka da girma da son kaga kafi kowa to wannan yana haifar da hasada don haka duk wanda ya gaba da kai sai ka je na kana jin haushinsa zuciya kuma wanke ta ake yadda ciwo kullum ake saka masa abin nan spirit a wanke shi to zuciya ma haka take so kullun kake waiwayanta shi sa idan guri ana da hasada abokinka yana da bala'in hasada ko da ba a kanka yake ba don Allah ka yi kokari ka rabu da shi ka yi kokari ka rage haduwa da shi ciwon hasadansa zai shafe ka idan mutum kullun shi ba optimist ba ne pessimist ne to ka yi kokari mai yawan zagin mutane mai yawan faɗan sharrin mutane walakar ka yadda zama da kullum kana yawan ji sai ka tatirantu da shi amma mutumi mai yawan faɗan alkhairi wanda baya yadda in za a yi sharri a ci gaba da shi sai ya toshe sai ya faɗi alkhairi wannan zai amfane ka zaka koya har wata ran in ma baka koya ban ka zo gurinsa ba za ka iya faɗan sharri ba to ai an rage dole mu yi wa kanmu magani mu yi wa kanmu mu nema wa zuciyarmu magani da za ta rage mana nisantan ubangiji ta ƙara mana kusantan ubangiji ita ce zuciya zuciya zuciya wala wani za ka samu kullum yana masallacinsa kullum wani kullum yana cikin gidansa wani kullum yana cikin matansa wani zai baro da wajen aikinsa abuja ya yi wata wajen abuja in ya dawo zai yi sati uku ba a san ma ya zo ya hutu ba saboda fitansa sharri ne baya so to wanda Allah ya zabe shi ya bashi wani kasuwanci ya bashi wata dawainiya ma me zai je ya yi ta zaman gurin da za a yi ta zage zage uwa uba kuma zagin malamai aka ce zagin malamai zagin annabawa ne wanda zai zaki ya buɗe baki ya ci mutuncin malamai a yanzu da annabawa ne a zamanin wallahi su ne masu zagin annabawa taɓa mutuncin malami mai kima in ba a yi sa'a ba bai taba ka ba bai shiga harkar ka ba wata ilma bai san ka ba abi a hankali abi a hankali malami fa shine zai tashi dare ya san yadda ake bautawa Allah ya san yadda yake wa Allah biyayya shine fa zai ce Allahumma man aradana bisu'in fa ashghilhu bi nafsihi fa shine fa malami yake irin wannan addu'a bai taba maka ba bai san hawa ba ya hau yana wa'azi ne dan ya gyara ka a wajen wa'azin sai ya faɗi abin da kai baka fahimta ba ba haka kai baka gane ba rashin ganewan kuma sai sa ka zage shi ko kuma a gurin ma da yake so ya gane da kai guri ne da zai iya zaben A kai ka zabi B shi a A da ya zaba sai yana nuna maka shi A din nan yana ga akwai alkhairi yana gama shi shine alkhairi yana gama haka ya dace a yi amma a rashin gane naka sai ka zo ka aibanta shi zan ba da misali guda ɗaya yanzu lokacin da aka ce za a yi zanga-zanga wasu malamai suka ce ba za kar a yi ta kawai dan ya ce baya goyon bayan zanga-zanga shi fa zaɓinsa ne a ganinsa kamar yadda kai ma zaɓinka ne kana ganin in an fitan ya fi alheri kuma ka zaɓi za ka fita kuma da ka zaɓi za ka fita ba zakin kai malamin ya yi ba shi wa'azi ya maka yana cewa ni a nawa ina ga bai dace ba bai face ba kai matsiyaci ne lalatacce ba fa kai kuma ka zo kana zaginsa don ya yi maka zaɓin da yake ga shi nan ne za ka tsira haka fa malamai suke duk abin da za su faɗa an samu saɓani baka fahimta ba shi yana so ya nuna ka kan da daini ba malamin da shi karantarwansa shine ga kashi ga wuta wallahi babu shi babu shi shi fatansa shine ka gyaru gyaran da yake so ya maka ya kawo maka ta dadai bai kawo ta dadai ba yayi kuskuren isarwa hanyar isarwan ka gamsu ba ka gamsu ba wannan kuma wani abu ne daban in ya isar maka gaba ya dadai ba sai ka ce Allah ya shiri mana kuma kar ka fara a gaban mutane malam a nan gurin ni ina gaba hanya da ya dauka ba ubangiji ka ganar da shi ni ina ganna wane da dai mene ne zafi wannan nukta ce wallahi da duk mai hankali tana damunsa asalin kuduban nan da zan yi ta dama na shirya ta akan zan yi akan cututtukan zuciya ciwukan zuciya amma ɗana yana gefe na kai na gaya maka ɗazu aiko ɗana yana gefe na sai na tambaye shi na ce abu faisal akan me kake ban shawara na yi kutuba akan me kake ban shawara sai ya shiru na ce kai nake tambaya zan shirya kutuba ne akan me sai ce abi a yi magana akan cin mutuncin malamai yaro karami har ya san abin ya zama ya wuce gona da iri baba ka yi kudubanka akan cin mutuncin malamai yaro fa jss 1 jss 2 kurban sai na dan tabo abun a cikin da na yi shirin zan yi ne kan gyaran zuciya kuma cututtukan zuciya sai ke kai mu har mu zagi malamanmu har mu mutum mutum malamanmu Allah ya tsare mana malamanmu wanda suka rasu Allah ya ji kansu balan abbakar famasi Allah ubangiji ya yafe masa Allah ya gafarta masa Allah ya karbi shahadarsa muna fatan mutuwa ce ta shahada Allah ya karba saboda ya mutu kan yi wa addini hidima da dawainiya jarumi wanda da kansa zai abin da ya gamsu da shi zai fada shi ma ya sha zagi ya sha zagi Allah ya gafarta masa sauran malamanmu Allah ubangiji ya gafarta musu wayanda suke raye muna addu'a malamanmu Allah ya ba su lafiya Allah ya tsarkake zukatansu Allah ya karfafi zukatansu Allah ubangiji ya tsare su ya tsare musu imaninsu duk inda shedan zai zo ya ja kafafunsu Allah ka tsare su sannan kar ka manta malami irin ka ne kana da zuciya yana da zuciya ba Allah ya aiko daga sama ya ce ba zai saba wa Allah ba zai kuskure ba zai yi kuskure in bai yi kuskure bane zamu ce me ya haka malami ba ya kuskure wannan wani irin malami ne in yayi kuskure ya mace adama shi ma dan adam ne dole a samu daya a samu biyu Allah ya fi mana kurakuran mu qumu ila salatikum wa sawsufakum yarhamukumullah